إلا له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى زامت قبر كراتو أتكين وانا للتافي نام من البركة أحكام الجنائز وبدعها wallafar sheikh muhammad nasiruddin albani allah ji kansa da rama idan ba a manta ba a jiya mun tsaya ne akan mas'ala ta saba'in da tara yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi akan mas'ala ta tamanin a jiya cikin kaddarawa Allah malam ya mana bayani a cikin abin da ya shafi abubuwan da za a karanta idan an yi kabbara ta biyu wancan sati mun je kabbara ta farko kabbara ta farko bai za a karanta ajiya maka yi wannan bayani sannan maka ji abin da za a karanta a kabbara ta biyu kamar yadda malami na bayani cewa idan masallaci gagawa ya yi kabbara ta farko to abin da zai karanta shi ne sai ya karanta suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshe da kuma sura sura da ta sawaka daga gare shi wasu daga cikin malamai suka ce ya kamata sura ta kasance takaitacciya saboda a samu gaggautawa da addinin musulunci ya ba da umarni a yi idan za a kimtsa gawa idan mutum ya gama karanta suratul fatiha da kuma sura to sannan sai kabbara ta biyu kabbara ta biyu shine sai muka ce za a karanta salati wa annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi muka ce salatin nan mutum zai zaɓi ɗaya daga cikin sigogin salatul ibrahimiyya wanda suka tabbata daga annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ba bakwai suna nan duk mai bukata zai iya zuwa ya duba cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam mala albaniya tattara su gaba daya sigogi ne guda bakwai sai mutum ya zaba daya daga cikin su sai ya karanta idan mutum ya karanta salatin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi a kabbara ta biyu sannan kuma sai tsallaka zuwa kabbara ta uku to yau kuma shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala abinda manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake karantawa idan ya kabbara ta uku mala yace thumma ya'ti bibaqiyati takbirat sannan sai masallaci gawa ya zo da sauran kabbarorin da suka rage guda biyu ko kuma fiye da haka idan kabbarorin da zai sun fi guda hudu wa ya khalisu du'a fiha lil mayyiti ya keɓance mamacin da addu'a a cikin waɗannan kabbarori guda biyu da suka rage li hadith abi umama al mutaqaddim anifan saboda wancan hadisi na abu umama da muka gabatar da shi jiya وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم da kuma fadin sa tsira da aminci su tabbata a gare shi malam yace ragowar kabarorin guda biyu da ake bukata shine dukkanin su guda biyu mutum zai yi addu'o'i ne ga mamaci kabbara ta uku addu'a ake yi kabbara ta hudu ita ma addu'a ake da ta uku da ta hudu gaba ɗaya ana yin addu'a a cikin su ina fata an fahimta galibi wasu za ku ga da an yi kabbara ta hudu sai ku ga an yi sallama haka ne ko to ita ma kabbara ta wadai idan an yi ana so mutum yayi addu'a a cikin ta za a kare saboda makasudin ita wannan sallah ta gawa shine mamacin ake so a roƙa gafara ga Allah madaukakin sarki shi ake so a roƙa wa ceto wa Allah madaukakin a wajen Allah subhanahu wataala to shi sa da kabbara ta uku da ta hudu sai a keɓance masa ita sai a masa addu'a kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ce idza sallaitum alal mayyiti idan za ku yi sallah a kan mamaci fa'akhlisu lahud du'a'a to ku keɓance shi da addu'arku ku keɓance shi da addu'arku ta musamman a wannan sallah da za ku yi masa a kharjahu abu dauda wannan hadisi al'imam abu dauda ya fitar da shi wabn maja wabn hibban fi sahihi mawarid wal baihaqi min hadith abi huraira imam al baihaqi shi ma ya fitar da shi daga hadisin abu huraira وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان محمد بن إسحاق صاحب السيرة أتكين إسناد ابن حبان يا بتكرر ياتي حدثنا بتي عنبا بري أتي أكوي تدليسي أتكين إسناد سوراك إسنادي ني إنغنتتي مسألة تتمانين دقايا ويدعو فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية ما ليتي سي مسلاتي يي الدعاء أتكين إتكبرة أكون ko kuma kabbara ta uku da ta hudu bima sabata da abin da ya tabbata anhu daga gare shi sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci su tabbata a gare shi ina fata an fahimci wannan aiko yawwa sai mutum ya zaɓa ɗaya daga cikin addu'o'i da suka tabbata daga gare shi tsira da aminci su tabbata a gare shi sai ya karanta a cikin wannan kabbara ta uku da ta hudu waqad waqaftu minha ala arba'atin malai ce nayi kokari na samu mana wasu addu'o'i guda hudu wanda dukkanin sun tabbata ne daga bakin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi abin da yasa galibi muke ƙara jan hankali idan za ka yi addu'a ka irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam shine bambancin addu'ar annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da bambancin addu'ar wani wanda ba annabi ba kamar bambancin shi annabin ne da wani ko an fahimta bambancin maganar Allah subhanahu wataala da bambancin maganar da wani wanda ba Allah ba kamar bambancin Allah subhanahu wataala ne da shi wani ina fata an gane to kaga babu yadda za ka haɗa wani daga cikin bayan Allah da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi inda wajen falala ne da matsayi a wajen Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta to shi sa muke cewa kullum muke kudaitarwa idan za ka yi addu'a sai ka zaɓi irin wacce ta fito daga bakin manzon Allah saboda duk addu'a da ta fito daga bakin manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi akwai tabbas hakika ko shakka babu addu'a ce karɓaɓɓiya daga Allah subhanahu wataala saboda shi duk zancen samayin tsiqanil hawa in huwa illa wahyin yuha kamar da makaranta yanzu a cikin sallah mala ya ce al'awalu ga addu'a ta farko da ta fito daga bakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wacce mutum zai karanta a cikin kabbara ta uku an aufu bin malik radiyallahu anhu qala an karɓo daga sahabi aufu ɗan malik yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala jinazatin manzan Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya yi sallah akan wata gawa ya ce fa hafiztu min du'a'ihi wa huwa yaqulu ya ce sai na haddace a cikin addu'ar da annabi yake karantawa a cikin wannan sallah yana cewa me yake cewa sai ya ce Allahumma ighfirhu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا وفي رواية وزوجة خيرا من, زوجت من زوجه وأدخله الجنة وأعظه من عذاب القبر ومن عذاب النار وانا اتسي الدؤر دمزان الله صلى الله عليه وسلم يتكرمتا وانا تاقنشي a kalmomi masu tsada kwarai da gaske wanda idan kai aka ce ka tsaya ka hada addu'a wacce zaka yi mamaci sai ka yi ta mai tsayi doguwa sannan bata kunshi abin da wannan ta kunsa ba amma bari mu ji abin da annabi yake cewa a cikin ta manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ce Allahumma ghfirhu warhamhu Allah ka gafarta masa ka kuma ji kansa wa afihi Allah ka warkar da shi daga abin da zai iya fuskanta na musibu da shada'id na lahira da kuma kwanciyar kabari wa'fu anhu ko kuma yi masa afuwa abubuwan da ya Allah ka yafe masa ka masa afuwa wa akrim nuzulahu ya ubangiji ka karrama masaukinsa wa wasi' mudkhalahu ka yalwata mashigarsa ina ce mashigarsa shine kabari kenan kowa sai yadda ake sa mutum a kabari ko to manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ce Allah madaukakin sarki ya yalwata masa wannan gurin da aka sa shi a faɗaɗa masa shi kamar yadda zamu zo mu ji hadisi a gaba insha Allah ta'ala idan aka sa mutum a cikin kabari ya yake zama waghsilhu bil ma'i ya ubangiji ka wanke shi da ruwa wasalji da kankara wal bardi da dai kankara da afalj da albardi abin da yake nufi kankara sai dai malamai suka ce afalji sune manya manyan kankara wal bard ita ce kuma kanana kananan kankara afalj shine irin kaga kankara irin tari guda dan tudu sai a ce mata afalj albard kuma sune yan kanana kanana amma da afalju da albard da abin da suke nufi shine kankara wa naqihi min al khataya ka tsaftace shi daga kurakuransa kama naqaita kamar yadda kake tsaftace wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma sai aka ce kama yunaqqa thawb al abyad min ad danafi kamar yadda ake tsaftace farin tufafi daga dauda yadda ka san idan farin tufafi ya taba ja manja ko baki da an sa shi a cikin omo mai kyau an wanke sai ga ya fito mai kal to haka ake fata Allah subhanahu wataala ya wanke wannan mamacin daga dukkanin kurakuran sa ya fito kal babu sauran zanibi a tattare da shi to wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙa masa wa abdilhu daran khairan min darihi ya ubangiji ka canza masa gida mafi alkai daga gidan da ya bari na duniya wa ahlan khairan min ahli ka canza masa iyali mafi alkhairin iyalan da ya baro a duniya kun ga mafi alkhairin iyalan da ya baro a duniya shine me hurul aini kenan hurul aini kenan na gidan aljanna wa zawjan fi riwayatin wa fi riwayatin zawjatan khairan min min zawjihi Allah subhanahu wata'ala ka canza masa da mace wacce take mafi alkhairi daga matar da ya baro wa adkhilhu aljannata ya ubangiji ina roƙonka da ka shigar da shi aljanna wa a'idhu min azabil qabri ka kuma tsare shi daga azabar kabari wa min azabin nari ka kuma tsare shi daga azabar wuta to wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa idan idan an yi kabbara ta uku saboda ka addu'a ce ga ta nan ba ta da tsayi sosai kowane ɗaya daga cikin sai samu lokaci ya haddace ta wanda suka haddace kuma alhamdulillah wanda bai haddace ba sai samu ya haddace ta Allahumma ighfirhu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wath-thalji wal-barad wa naqi min adh-dhunubi wal-khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danasi Allahumma baddilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa adkhilhu al-janna wa a'idhu min adhab al-qabr wa min adhab an-nar shikenan Allah ba nan kai ma an ganka dan bid'a
farkon haddacewa qala shi Abu bin Malik wanda yake shine rawaito mana hadisin daga manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi shine ji annabi yana karanta wannan addu'ar sai yace fatamannaitu sai nayi kwadayi nayi buri an akuna ana zalikal mayyit na kasance ina ma ni ne wannan mamacin da ake wannan addu'ar shi sabon yake cewa sai da naji annabi yana karanta waɗannan addu'o'i masu tsada Allah ka ji kansa kai masa rahama kai masa gafara kai masa gaza sai ke cewa sai naji ina ma ni ne a kwance na mutu annabi yake min wannan addu'a saboda annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi da kansa ya rinka maka wannan addu'ar ai mutum ya taba akhrajahu muslim wannan hadis imam muslim ya fitar da shi wan nasa'i da imam an-nasa'i wa ibn majah da ibn majah wa ibn al-jarud wal baihaqi wa at-tayalisi wa ahmad wa siyaq li muslim والرواية الثانية له في رواية وهي لسائرهم إلا أحمد هكذا الرواية تبيو تأمى مسلم تي أتكلم رواية تاشي وهي لسائرهم هكذا دكا نزور ما لما دمك أنبت أبا يسمى دسم بتد إتا إلا أحمد بند إمام أحمد نعمل وله والبيهقي الرواية الثالثة أما إمام أحمد تشير إمام البيهقي سروته رواية أخوكما وفي رواية وفي وفي رواية ابن ماجه والطيالسي a cikin ruwa ibn majah da abu dawud da tayalisi kuma sun rawaito annal mayyita kana rajulan min al ansari suka ce mamacin da ya mutu annabi yake masa wannan addu'ar wani mutum ne daga cikin ansarawa mutanen madina kenan lakin mala albani ce sai dai fi sanadiha farj bin fudala akwai wani rawi da ake ce masa farj bin fudala wa huwa da'ifun shi wannan mutumi mai rauni ne an ismata bin rashid shi kuma a wannan farz bin fadala din ya rawaito hadisin daga Isma bin Rashid wa huwa majhulun shi kuma majhuli ne ma'ana wannan dadin da aka ce wannan sallah manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi ta ne akan wani mutum daga cikin mutanen Madina wannan dadin bai inganta ba amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga wani daga cikin mutane ba a san kowaye ba yayi masa wannan addu'ar wannan ya inganta insha Allah ta'ala ina fata an fahimta والحديث أخرجه الترمذي مختصرا waƙala imamu turmizi ya rawaito wannan hadisi a takaice ba da tsayinsa kamar yadda makawo shi ba hadithun sannan kuma sai ya ce hadithun hasanun sahihun waƙala muhammad bin ismail mama dan ismail ya anil bukhari abinda yake nufi da wanda yake nufi da muhammad dan ismail shine al-imam al-bukhari yake cewa asahhu shay asahhu shay'un fi hadha al-bab hadha al-hadith yace mafi ingancin hadisi a cikin wannan babi shine wannan hadisin da makaranta me yake nufi da mafi inganci a cikin wannan babi shine babin da yake bayani game da karanta addu'a ga mamaci a cikin kabbara ta uku to hadisin da yafi inganci shine wannan hadisin da makaranta yanzu za mu ga galibi wannan hadisi a wannan hadisi ko kuma wannan addu'a ita ce muka fi sani galibi tare da cewa a addu'o'in da za mu karanta gaba daya zuwa ƙarshe za ku ga sun sha bamban da wasu daga cikin addu'o'in da muke karanta a cikin littafin mu na fikiyo yanzu misali mutumin da ya karanta risala ai za ku ga mai risala ya kawo wata doguwar addu'a ko wata doguwa kwarai da gaske to za ku ga a cikin addu'ar da mai risala ya kawo za ku ga akwai wani bangare daga cikin wannan akwai wani bangare daga cikin akwai wani bangare daga cikin ma wasu hadisan da zamu karanta a gaba sannan kuma akwai wasu ƙare-ƙare wanda shi ya kawo su min tilqa'i nafsihi shi ya kawo su to amma dai abinda malamai suka ce shine idan da mutum zai dauki wacce manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi karanta yayi shine abin da ya fi kamar yadda Sheikh Albani zai ga mana a gaba insha Allah ta'ala الثاني الدعاء تبيو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كربوا حديث ne daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kana ya kasance idza salla ala jinazatin yaqulu idan zai salla akan gawa yana cewa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina ya ubangiji ka yi gafara ga rayayyunmu da mamatanmu kun ga wannan addu'a hatta mu da muke rayuwa mun shigo ciki kai da kake sallah akan kanka kana yin addu'a ne har da kai Allah ya gafarta maka maybe kafin ka zo kai sallah gawa ma akwai dan abubuwan da kai wanda basu dace ba to da kai alula ka shiga sallah gawa sai ka karanta wannan addu'ar Allahumma ghafir li hayyina Allah ka gafara ga rayayyunmu har da kai a ciki tunda kai ma kana rayi wa mayyitina da mamatanmu kaga shi wannan mamacin da ake sallah shi kuma nan ya shiga ciki wa shahidina wa ghaibina da wanda suke nan da wanda ba sa nan da wanda mu muke sallah a tare a lokacin da wanda ma baya nan bai samu dama zuwa sallah ba shi ma Allah ya gafarta masa wa saghirina wa kabirina kananan yaran mu da kuma manyan mu wa zakrina wa unsana da mazan mu da matan mu Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam ya ubangiji wanda duk ka kaddara rayuwarsa a cikin mu Allah ka raya shi akan musulunci wa man tawaffaitahu minna wanda ko duka kaddara rasuwarsa a cikin mu fa tawaffahu ala iman Allah ka karbaransa akan imani Allahumma la tahrimna ajrahu ya ubangiji kada ka haramta mana ladansa ladan da zamu samu idan muka zo muka masa sallah muka ibada ta yin sallah gawa ya ubangiji kada ka haramta mana ladan Allah ka bamu shi wala tudillana ba'dahu ya ubangiji kada ka batar da mu a bayansa kada ya kasance wannan mutuwar da ya yi mun ga ya bar duniya za a je a sashi a kabari amma duk da haka bayan mun dawo daga kai shi kuma mu mu ci gaba da sabo a shiga ga mutuwa bata zamto mana mai ba wa'azi kenan ina fata an fahimta kaga mu ci gaba da sabo bayan mun ga mutum ya mutu an sashi a kabari ba zai dawo ba to kaga wannan aika ma bamu dawo wa'azi ga mutuwa ba kenan to Allah kada kai mana haka kada ka bari mu bata bayan sa to wannan ma addu'ar annabi tsira da abinci su tabbata a gare shi yana yin ta idan ya tsaya akan gawa akhrajahu ابن ماجه ابن ماجه ابن ماجه في الحديث والبيهقي لامام البيهقي من طريق محمد بن اسماعيل التيمي عن ابي سلمة عنه daga hanyar Muhammad dan Ibrahim At-Taimi shi kuma daga Abi Salama anhu daga sahabi dai Abu Huraira yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi wa Abu Dawuda wa Tirmidhi wa Ibn Majah fi sahihi wal Hakim wal Baihaqi aidan wa Ahmad min tariq Yahya bin Abi Kathir an Abi Salama bihi nahahu duna qawlihi banda faɗin annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi Allahumma la tahrimna zuwa ƙarshe shi wannan ruwayar Imam al-Baihaqi da Imam Ahmad ba su fitar da ita ba fahiya inda Abi Dawuda wahdahu Abu Dawud shi kadai ya fitar da wannan ruwayar wasarraha Yahya bit tahdisi inda al-Hakim thumma qala sannan Yahya a wannan ruwayar shi ma ya fito karara ya ce haddathana maimakon ya ce an domin gudun kada a ji tsoron zai tadilisi a cikin hadisin imam al-hakim ya fitar da wannan ruwaya sannan kuma ya ce sahihun ala sharti shaykhaini wannan hadisi a ingantacce ne akan sharadin bukhari da muslim wafaqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi ya ce abinda imam al-hakim ya tabbatar haka ne wa huwa kama qala mal albani ce kuma abinda suka faɗa su su bin duk sun dace insha Allah ta'ala wa a'alla bima la yuqdahu malam albani ce hadisin an illanta shi da abin da ba zai kasance suka ne a kansa ba akwai wata illa da malama hadisi suke kawo ga hadisi amma illa ce da ba za ta soki komai daga cikin ingancin hadisin bayanan nan a matsayinsa na ingantacce wal yahya fihi isnadani akharani inda ahmad haka nan yahaya yana da isnadai guda biyu wanda imam ahmad ya fitar da su wal baihaqi da imam al baihaqi wal hadith shahidun min hadisi ibn abbas nahwahu haka nan hadisin yana da shaida daga hadis Abdullahi da Abbas irin da wani hadisi da muka gabatar a sama rawahu tabarani fil kabir imam tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jam al kabir nasa al-thalithu addu'a ta uku an wasilata bin al asqa qala an karbo daga wasila dan asqa yace salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yayi sallah ala rajul minal muslimina wa wani mutum daga cikin musulmi yayin da ya mutu yace fa asma'ahu yaqulu sai na ji manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi cikin abin da yake karantawa akan wannan mutum yana cewa Allahumma inna fulan ibn fulan Allahumma inna fulan ibn fulanin ya ubangiji hakika wani dan wane fi zimmatika yana cikin alkawarinka ina fata an fahimta me ake nufi da yana cikin alkawarinka ma'ana malamai suka ce shine alkawarin da mutum ya dauka tun lokacin da yana yana alamu zarri tun kafin mutum ma ya shiga tsatsan mahaifansa a haife shi Allah madaukakin sarki ya fitar da mutane alamar zarri sannan ya dauki alkawari da su akan cewa idan suka fito duniya ya su bautatawa dukkanin mutane suka ce za su bauta wa Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ba za su haɗa shi da kowa a cikin bauta ba wa iz akhadha rabbuka min bani adama min dhurriyyatim min dhurriyyim dhurriyyatihim ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha to wannan ayar Allah maɗaukakin sarki a wannan ayar manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yake isharar zuwa gare ta ma'ana kowanne ɗaya daga cikin mu tun kafin a haife shi ya yi alkawari da musulmanmu da gafaranmu duka sun yi alkawari akan cewa idan sun zo duniya babu wanda su bautawa sai Allah madaukakin sarki shi shi kadai kun ga alkawari mutum ya dauka ko yawwa to wannan alkawarin manzon Allah yake cewa ya ubangiji hakika wannan bawan naka yana kan wani alkawari nasa bai fa saba ba iya sanin mu ma'ana ya zo duniya ya bauta maka ya rasu a matsayin wanda bai hada ka da kowa ba shi ne sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yake faɗa a cikin wannan addu'a tasa cewa inna fulana ibn fulanin fi zimmatika ya ubangiji hakika wani dan wane yana cikin alƙawarinka wa hablu jiwarika yana kuma cikin igiyar kariyarka aljiwar shine kariya faqihi fitnatal qabri ka tsare shi daga azabar kabari wa azaban nari ka kuma tsare shi daga azabar wuta wa anta ahlul wafa'i ya ubangiji kai ne ma'abucin cika alkawari idan ka ɗauka wa man aufa bi ahadihi min Allah wane ne ya fi cika alkawari sama da Allah maɗaukakin sarki babu wal haq kai ne kuma abucin gaskiya idan ka faɗi magana tabbas ce hakika ce babu sabawa a cikinta faghfir lahu warhamhu ya ubangiji kai masa gafara kuma kuma jikansa innaka antal ghafurur rahim hakika kai mai yawan gafara ne ko mai yawan rahama ne akhrajahu abu dawuda وابن ماجه وابن حبان في صحيح وأحمد بإسناد صحيح إن شاء الله تعالى وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم وسكت عليه النووي في المجموع wannan hadisi imam nawawi ya kawo shi cikin abin da aka kiyayo aka haddato manzon Allah tsira da aminci su tabbata a garshen yin addu'a da shi imam nawawi ya kawo shi ya shiru bai yi comment akan sa ba bai ce ingantacce bane bai ce ba ingantacce bane amma da kamar yadda muka ji wasu malaman sarauta shi kuma sun inganta shi wannan addu'a tana kenan ta uku da malai ce guda hudu zai kama ne yanzu ga ta ƙarshe arrabi'u addu'a ta hudu an yazid bin rukana an yazid bin rukana bin bin al-muttalib qala an karbo daga yazid dan rukana dan muttalib yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi ya kasance idza qama lil jinazati idan ya tsaya domin yayi jinaza ma'ana dan yayi sallah akan gawa kenan idan ya tsaya akan gawa li yusalli alaiha dan yayi sallah akan ta qala yakan ce Allahumma abduka ya ubangiji wannan bawanka ne wabnu amatika da ne kuma ga baiwarka wacce ta haife shi ita ma baiwa ce a gare ka ihtaja ila rahmatika yana buƙatuwa zuwa ga rahamarka wa anta ghaniyun an azabihi ya ubangiji kai kuwa mawadaci ne game da game da azabtar da shi idan ka azabtar da shi ya ubangiji wannan azaba ta sababa abin da zai kare ka da shi ya ubangiji haka nan idan kai masa rama wannan rama tasa ba wani abu zai dade ka da shi ba ya ubangiji ina fata an fahimta ma'ana kamar ana Allah subhanahu wataala bambadanci ne ana masa bambadanci domin ya gafarta wannan bawa nasa sai manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi yace in kana muhsinan idan ya kasance mai kyautata aiki ne a cikin rayuwarsa ta duniya fazid fi hasanati ya ubangiji ka ƙara masa wannan ka ƙara masa wannan a cikin kyawawan ayyukansa wa in kana musi'an idan ku ya kasance mai munanawa ne ya yi abubuwan da ba su dace ba fatajawiz anhu ya ubangiji ka gafarta masa ka tafiye masa da waɗannan kurakurai nasa to haka manzon Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi yake wannan addu'ar sai marwacin hadisi ya ce thumma yada'u ma sha Allahu ayyada'u sannan sai manzon Allah tsira da abinci su tabbata a addu'ar abinda Allah ya so zai yi addu'a da shi ma'ana ba iya kadai abin da yake karanta ba kenan amma shi iya abin da ya dace kenan sauran fa bai haddace ba wannan hadisi أخرجه الحاكم وقال إمام الحاكم يبتدى شيء إسناده صحيح إسناد إنجنتتيني ويزيد بن ركانا وأبو ركانا صحابياني ما ليتي دا wannan Yazid bin Rukana din da Abu Rukana dukkanin su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wafaqahu adh-Dhahabi Imam adh-Dhahabi ya dace da shi a cikin ingantawa da Imam al-Hakim yayi wa at-Tabarani fil Kabir Imam at-Tabarani ya fitar da shi a cikin Mu'jam al-Kabir nashi bi ziyadati kama fil Majma' da ƙarin da yake ciki kamar yadda zo a cikin majma ƙarin shi ne sun mai da umar sha Allah ayyada'u wabin qani kama fil isaba walahu shahidun min tariqi sa'idin al-maqburi hadisi yana da shaida a wajen malam sa'idu al-maqburi annahu sa'ala aba huraira shi sa'id al-maqburi tabi'i ne wani babban malami ne daga cikin tabi'ai ana ce masa sa'idun al-maqburi abin da yasa ake ga masa wannan sunan saboda gidansa dab yake da makabarta makocin makabarta ne sai ake cima sa'idin makabarta kama aka ne da hausa sa'idin makabarta ina fata an fahimta sai ake jingina shi daga makabarta to ɗaliban abu huraira ne to ya tambayi malamin su abu huraira yake cewa kaifa tusalli alal jinazati ya abu huraira ya kake yin sallah akan gawa idan ka tsaya akan ta fa qala sai abu huraira ya bashi amsa yace inni la'amrullahi ukhbiruka ya ce ni ina rantsuwa da Allah zan baka labari yadda nake sallah akan gawa ko yanzu sai ya ce atba'uha min ahliha ina biyo gawa ne daga iyalinta idan an fito da ita daga gida fa idha wubi'at idan an ajiye ta kabirtu sai ne kabbara ma'ana kabbara ta farko kenan wa hamidtullah sai na gode wa Allah a cikin wannan kabbara ta ta farko wa sallaitu ala nabihi sannan kabbara ta bi kuma sai ne salati wa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ثم أقول sannan sai na ce bayan kabara ta uku Allahumma innahu abduka ya ubangiji hakika wannan mamaci fa bawanka ne wabnu abdika kuma ɗa ne ga bawanka wabni amatika ɗa ne kuma ga baiwarka kana yashhadu Allah ilaha illallah ya kasance yana shaidawa babu an bautawa da cancanta da gaskiya sai kai Allah madaukakin sarki wa anna muhammadan abduka wa rasuluka ya kuma kasance yana shaidawa hakika annan muhammad sallallahu alaihi wasallam banka ne manzanka ne wa anta a'lamu bihi ya ubangiji kai ne ka fi sanin kai ne kai ne kai ne mafi sani a game da shi ma'ana wannan abubuwan da Abu Hurairah yake faɗa a cikin wannan addu'ar duk iya abin da shi ya sani ne amma abin da yake a batininsa fa Allah kai ne ka fi mu sani game da shi ina fata an gane sai ya ce Allahumma in kana muhsinan idan ya kasance mai kyautatawa ne fazid fi hasanatihi ka ƙara a cikin kyawawan ayyukansa wa in kana musi'an idan ya kasance mai munanawa ne fatajawiz anhu an sayyiati ka kawar da kai ka tafiyar da waɗannan laifuffuka nasa Allahumma la tahrimna ajrahu ya ubangiji kada ka haramta mana ladansa wala taftinna ba'dahu kada kuma ka fitine mu a bayansa akhrajahu malik wa anhu muhammad bin al-hasan wa isma'il wa isma'il al-qadi في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إسماعيل القاضي فتد شيء أتكين لتفنس فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسنده موقوف صحيح إسناد حديث موقوف ني وان دي أتاك أبو هريرة أما كما إن كانت تسيني قوري دكسكي وقد ساق الحيثمي منه الدعاء مرفوعا من حديث أبي هريرة وقال إمام الحيثمي يا قرو حديث ya kawo wannan addu'ar amma kuma shi sai ɗaga ya ɗaga hadisin daga abu raira zuwa ga manzan Allah tsira da abinci su tabbata a gare shi tare da cewa wannan ruwayar mun ji hadisin ne ya tsaya akan wa abu huraira amma shi ta ruwayar imam al-haisami sai ce wannan addu'ar ai manzan Allah ne tsira da aminci su tabbata a gare shi yake yin ta wa qala yace rawahu abu ya'la wa rijaluhu rijalus sahihi abu ya'la ya fitar da shi mazajen hadisin mazaje ne da suke ingantattu wa qad taqaddama bi lafdhin akhar hadisin ya gabata don lafazi ne daban fihil jumlatul akhirat minhu a cikin sa akwai jumla ta karshe a cikin hadisin wa huwa nau'u thani ita ce nau'i na biyu a cikin addu'o'in da muka gabatar da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi wace ce addu'a ta biyu ita ce Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina wa shahida wa shahidina wa ita ce dai ita ce addu'a ta biyu malai ce wa du'a bayna takbiratil akhira wa taslim mashru'un addu'a tsakanin kabbara ta ƙarshe da kuma sallama malai ce wannan abin da aka shar'anta wacce ce kabbara ta ƙarshe zuwa kuma sallama ita ce kabbara ta hudu kenan ko to shine bayan da neman daga farko nace ita ma kabbara ta hudu da aka yi za a yi me za a yi addu'a to malai ce addu'ar da za a yi tsakanin kabbara ta uku zuwa sallama ita ma za a yi addu'a a cikin ta insha Allah ta'ala abu ne da yake shar'antacce li hadisi abi ya'fur an abdullah bin abi aufa radiyallahu anhu qala saboda hadisin abu ya'fur daga abdullah dan abi aufa yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace shahidtuhu wa kabbara ala jinazatin arba'a shi abu ya'fur yake cewa na halacci abdullah bin abi aufa yayi kabbara akan gawa kabbarori guda hudu thumma qama sa'atan lokacin da ya kabbara karshe ta hudu sai ya dan tsaya ma'ana galibi abinda muka fi sani shine da an yi kabara ta hudu sai a ce me assalamu alaikum ko to shi da ya kabara ta hudu sai ya dan tsaya dan wani lokaci bai yi sallama ba ya'ani ya da'u ma'ana da ya tsaya dinnan addu'a yake yi bayan kabara ta hudu sun makala lokacin da ya sallama kuma bayan an gama sallar sai yake cewa da wanda suke bayan sa a tarauni kuntu ukabiru khamsan yanzu kuna da kuna jira na ne kuna kallo na da ne kuna jira da ne kabara ta biyar ma'ana shirin da ne kun ɗauka kabbara ta biyar zan yi kenan ƙalula sai suka ce masa a'a ai da ba mai tsammani ba mai tsammani zaka kabbara ta biyar ba ƙala sai shi abdullahi bin abi aufa yake ce musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya kasance nan kabbarori guda hudu ma'ana kabbarori guda hudu da annabi yake yi ta hudun ita ma idan yayi kamar yadda nayi din nan ita ma na tsawai addu'a a cikin ta shine abin da yake so ya ga musu ina fata an fahimta galibi sabai sukan yi aiki a irin aikin da manzan Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi suka ga yana yi galibi don koyar da wanda suke bayan su tabi'ai saboda zamani yana ƙara nisa ayyuka kuma suna ƙara nisa ayyuka da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi zo da shi galibi suna ƙara nisa wa mutane saboda ana shigo da wasu abubuwa sababbi haka saboda abin da ke faruwa shi lokacin tabi'ai an samu buɗe garuruwa da dama daga cikin garuruwan da aka buɗe kuma an samu buɗe kamar misali farisa wanda suke yan addinin bautauta ne sun shigo sannan an samu buɗe garin rom rom kuma kiristoci ne su ma duk sun shigo addinin musulunci to wasu da yawa sun shigo da wasu ɓarɓashi daga cikin addinansu saboda sai suka cakuɗa abubuwan da addinin musulunci to masu tasowa su kuma sai suke gani a cikin da wannan manyan su ne a saman su suke sai suke gani wani abubuwan da suke kamar shi ma addinin musulunci ne ina fata an fahimta to zamani yana nisa za ku ga aiki da suna yana ƙara mai yana ƙara janyewa har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki zai tashi kiyamarsa wannan hadisi akhrajahu al-baihaqi bi sanadin sahihin thumma akhrajahu huwa sannan shi imam al-baihaqi ya fitar da wannan hadisi wa ibn majah wal hakim wa ahmad min tariq ibrahim al-hajari tani ibrahim al-hajari an abi an ibn abi awfa bihi illa annahu rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai shi ma a wannan riwayar tasa ya daga hadisin ne zuwa ga manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi cewa annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi shi ne yake yin addu'a bayan kabbara ta hudu idan yana sallawa mamaci wa za da ba da ƙaunihi ya daɗa bayan faɗinsa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzan Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi kana yi kabbiru arba'an ya kasance na yin kabbarori guda hudu sun mayan kusu sa'atan sannan sai ɗan tsaya ya ɗan jira ɗan wani lokaci kaɗan fa ya ma sha Allahu ay ya ƙula sai ya faɗi abinda Allah subhanahu wata'ala ya so ya faɗa a cikin wannan tsayuwa da ya bayan kabara ta hudu kun ga abin da yake faɗa shine ne addu'a yake ƙara yi mamaci thumma sallama sannan kuma daga baya sai sallama wa qala al-hakim imam al-hakim yace hadha hadithun sahihun wa hadisi ne ingantacce wa ibrahim lam lam yunqam alaihi bi hujjatin wannan ibrahim da aka mata a cikin isnadin ba a soke shi sukan da zai iya zama hujja wajen ture hadisin ba ƙultu sai albani ce bala ya ku hakika sukan da aka yi masa ya isa ya ture ingancin hadisin walidhalika ta'aqqabahu adh-dhahabi biqawli shi sa imam adh-dhahabi ya ci imam al-hakim gyara da faɗin sai yace qultu da'afu ibrahima imam al-hakim yace sai na imam albani yace sai imam az-zabi yace imam imam al-hakim da inganta hadisin wannan akwai kuskure a cikin sa saboda mai da'afu ibrahima malama hadisi sun da'afa wannan rawi mai suna ibrahim qultu bala albani yace wa dhalika li su'i hibbihi hakan ka ya faru ne saboda shi wannan rawi ibrahim yana da mummunar hadda ba shi da cikakkiyar hadda وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في التقريب حافظ ابن هذا الأسقلاني يا ينوني شيما يا إشارة بسحكا أشكال التافل سميسونا تقريب التعذيب كتوى لين الحديث حديث سليني لين الحديث بنا إرقى تكين حديثا دم لم يبسا كربا بإيفيني رفيع موقوفات يا كسن تينا لقى حديثا دسك موقوفي معنى حديثي نسحابي شكما كوسي لقى شيء النبي ياتي to wannan ɗaya daga cikin ayyukan da yake ne saboda ba shi da hadda da take cikakkiya to ina gani kuma ne kamata mu dakata insha Allah ta'ala yanzu gaba da zamu shiga idan mun dawo bayan sallah shine thumma yusallimu taslimataini mithla taslima misl taslimihi fi salati al-maktuba zamu ji manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ke sallah a cikin sallar gawa insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kuskure da muka kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana insha Allah ta'ala sai kuma bayan sallah kenan idan Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh